أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا hakika waɗannan da suka kafurta da muhammadin sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa humul yahudu wan nasara wa kufarul arab sune yahudu da nasara da kafiran larabawa al-muftakiruna bi amwalihim wa auladihim masu alfahari da tinkaho da dukiya da kuma yaya wanda yake da dukiya yana takama da ita wanda yake da ya'ya yana takama da ita wanda tarar wani shi kadai yana da da 300 bayan sai wasu dukkanin su mazaje ne ko wanda yana daukan kan sakali to da haka ko tafiya ma daban yake da ta mutane dan ya san ya isa to suna da irin wannan ko har da aka shigo musulunci ma ko zamanin bani umayya ko al-muhallabi ai irinsa ne babansa ‘ya'yansa mazaje wanda ko ne ya isa mutum ɗari uku ne shi yasa baya sauraron kowa hatta khalifa ma wani gani-gani yake masa to sai ubangiji subhanahu wata'ala ce lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'an dukiyar tasu da ‘ya'yansu ba za su maganta musu komai ba a gurin ubangiji in ya tashi musu azaba ba ruwan Allah da tarin dukiyarsa ba ruwan Allah da tarin ‘ya'yansa shi ne ya ce min azabihi daga azabar ubangiji min al'ikina daga wadata au min al'ashiya ko kuma wani abu da yake takama da shi badala da'atihi ba biyayya ga Allah ba biyayya Allah ta ce kaɗai take magani amma dukiya ba ta yi ‘ya'ya ba ce ko a nan ba a je lahira ba in ya je ho rashin lafiya ko mutum ya fi karo na kudi wannan dukiyar ba ta yi masa akwai ibn maja ta gaban da wallahu bi rahmatihi akwai wani wanda mai kudi ne yar yarsa take son ta aure ibn maja shi ko sai sai ibn maja ya ba komai ne da shi ba aka kai aka komo kullun tanka masa dukiya to sai Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya duk abin da za a yi sai bai warke ba sai ranar ibn maja ya zo gurin sa sai ke ce masa ibn maja ka fa sani dukiya ita ce komai sai ce masa naji amma kuma ta kasa ba da lafiya sai kasa magana ga kada ita ma ba ka da lafiya ko duk abin da za a yi ba ka warke ba haka ƴaƴan ko sun kai nawa sai dai su ta hawaye ba inda za su lokacin da aka turo mala'ikan ɗaukar rai ya ɗauke shi duke ba ta isa ta hana ba mala'ikan ɗaukar rai wato kuma ƴaƴan ba ba su isa su hana ba saboda haka dukkaninsu ko a duniya in Allah ya tashi zarta da hukunci akan mutum ba abin da za su yi balle a lahira sai dai mutum ya ami sai dai mutum ya wadar kansa kurin wa'ula'ika waɗannan kafirai da suka kafircewa abinda annabi alaihissalam ya zo da shi kowane irin nau'in kafiri ne kuwa so da duk inda kafirci yake ko yahudu ko nasara ko laraba ko mawaye ko kafir kafir ne shi ko a ina yake abu hudu ne kafircin shine kin Allah subhanahu wataala da kin manzon Allah sallallahu da kin musulunci da kin musulmi shikenan kowane irin nau'i ne haka suke dan da musulmi bai dau haka baya da kansa sai wange cewa ulaika hum waqudun nari waɗannan su ne kirare na wuta wato makamashi wanda za a hura wuta shi waqudu da fatahar wau shine waqudu makamashi ba wanda aka hura wuta da su su ne makamashin wanda wuta za ta kama haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa da mu ya ulazina amanu ko anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara kowane mutum magidanci wajibi ne a kansa ya kare kansa ya kare iyalinsa amma daga wata wuta ba kuwa ita ba fetur ake sa mata ba ita ba itace ake sa mata ba ita ba kara ba ba yayi ba ita duwatsu da mutum su ne makamashinta shi dutse don ya sata ta ƙara hayaƙi mai yaji shi sa za a sa shi ko mutum shi zai babbako a cikinta sannan kar mutum ya ɗauka ita wannan wutar irin wannan jikin take ci ya isa bai isa ba sai jiki babba mai girman gaske fatar ɗan wuta ai ba za ta musattu ba haƙori kuwa na ɗan wuta don ka je ka samu goron dutse din nan ka hada irin ta goma wallahi hakorin dan wuta fi shi girma din duniya dan wuta kuwa annabi alaihi ce kilomita bakwai ne shi din duniya sa kawai wannan wannan wutar ina ita ina mutum irin wannan tafi karfin sa irin wannan wuta ta gidan rodi da ake din aka dauki karfin wuta ka saka ka ɗebe shi da moda in aka sa mutum a waccan aka fito a ce aka sa a wannan sai shekara 60 yana bacci saboda daɗi amin Allah ya tsare ta ce wa ƙudun nari mata wa ƙadabi to Allah dukkaninmu ya yi ba umarni mu kare kan mu kare iyalinmu daga wannan ma mu ɓata iyali mu basu suna shaye-shaye wasu suna sagadare in mata ne su ne a gidan buki su ne tsiraici su ne kaza wai yan gata ne iya yana da abun hannu da sauransu to wannan abun bai zo ba ko yana nuna jiran kowa in ba a yi wa Allah abin da yake so ba zai fasa ba amin sai Allah subhanahu wataala ce hada buha shine kirare shine makamashi da abuhu al'adarsu fi takzibil haqqi wajen ƙaryata gaskiya masu wayannan sufofin da suke takama da dukiya da yaya al'adarsu da ɗabi'arsu kada abi ali fir'aun kamar al'adar fir'auna ce mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wanda suka gabaci fir'auna da mutanansa da yawa an ce ali fir'aun fir'aunan ake nufi to sannan kuma sai jama'ar tasa larabci ne yana da fadi yana da wani irin zubi da ake amfani da shi a haka in aka ce alu kaza to shi din ake nufi gundarinsa shi za a ga hadisin da bashir dan sa'ad ibn ubadah radiyallahu anhu yaje ya samu annabi alaihi salamu ana zaune bayan inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ta sauka sai ya ce rasulullahi wannan aya ta sauka mun san yanda ake sallama amma mu san yanda za a maka salati ba sai annabi alaihi salam ya shiru sai sabai suka ce ina ma bai tambaye shi wataƙila bai so ba sai da aka jima can sai ya ce kulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad sai ce kama sallaita ala ali ibrahim ba kama sallaita ala ibrahim ya ce ba ala ali ibrahim kuma ibrahim din yake nufi larabci ne tana ce ka da abi ali fir'aun kama ala ali fir'auna ce shi wani irin mutum ne fir'auna mai rudar da mutane kullum cutar 'yan ƙasarsa yake amma yana gaya musu shine mai kaunarsu duk wanda zai zo ya cece su sai fir'auna ya harba masa wani dafi sai ce shi zai cuce su ni zan kwace ku ga abin da zai muku to haka fir'auna yake ya zo sai ce annabi Musa da dan uwansa sun zo ne su kwace muku mulki su ruguza muku ƙasa su karɓa mulkin cikinta sai tarkawa su su bazama haka fir'auna ya dinga yi ya dinga yi ya dinga yi ya dinga yi har ta kai lokacin da kuma ya haɗu da addu'ar manya wannan musa da su da ya ƙure kawai sai masa addu'a da ya masa addu'a kawai sai rufe shi rabana innaka atita fir'auna fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan rabbana liyadillu an sabilik yace rabbana damis alame ala amwalihim sai ce wa shudud ala qulubihim da ya shiru shikenan sai ce fala yu'minu hatta yarawul azabul alim dawo karife su kada su musulunta sai azaba ta zo lokacin da ko sun yi ba za ka karba ba shikenan ya gama da shi fir'auna ku sai da aka dilmiya shi a ruwa aka tashi aka daga mutanen su ga fir'auna wantsarotsin ya tabbata ba kowa bane to anan yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ashe al'ala kada asaita qablu kunta minal muslimin sai yanzu aka rusa shi amin saboda haka duk wanda yake wa Allah wani abu to ya nemi wato daidaituwa tsakaninsa da Allah kafin fushi yazo in fushin yazo ba zai saurare shi ba ba zai saurare shi ba amin amma kafin fushin ya zo in aka nemi tuba sai ya yadda kamar yadda yawa annabi yunus alaihi salam yana jinsa a cikin kifi ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina shikenan aka ce da kifi kai hoto ne irin mafadatan kifayen nan ne ba na wasa ba hoto ne kai sai kai tuba bane a cikin ka bai isa ya rike shi ba kuma tsartuwar da take cikin kawai ce ta ba shi ba kawai an baka ne ajiya za a fidda shi kawai take na fita to mutumin kirki ran da bala'i ya taso in yi roƙi Allah sai ya fidda shi amma mugu in abin ya taso ba zai saurare shi ba Allah ya kiyaye mu wallazina min qablihim da ko suke gabanin su min al-umami sai ce ka adin wa samuda kamar adawa wanda suka yi takama da ƙarfi suka ce mana a shaddu min na kowa wafi mu karfi suka manta da wanda ya ba su karfin su ce ba san annallah da zai kalakahun ho a shaddu min kowa wanda ya halice sa ya fi su karfi ƙarshe turo da iska ta taho ta zo tuddan miru kulla sha'in bi amri rabbiha duk abin da ta yi aran gama da su ce raga-raga da shi umarni aka bata sai da ta lalata komai ta dinga ɗaukan mutum daga kamar kano Allah ya kiyaye sai ta kai shi kamar lega ta tantara shi da ƙasa ta kalere kashin bayansa ɗebo rayi mai zafi ya tarife shi da shi fatar alƙawar fi hasara ka annahu ajazun nakhlin hawiya kamar irin kuceceran dabino sharba sharba haka yi musu wannan su kuma samudu fa uhuliku bi dagiya su kuma kawai tsawa aka yi wa garin dukkanin wanda yake garin sai da dawo kamar sana tsohuwar tsamiya an ce ko mala'ikan da yi musu wannan tsawar mai siriri ya murya ne an ce amma karar atomic bomb wanda aka jefa a hiroshima yi musu raga-raga lokacin yakin duniya da wanda aka jefa a nagasaki in ka raba tsawar da aka yi ta samu digida miliyan daya wannan bata kai daya daga cikin waccan ba ce da mai babban murya aka saka ko alkiyama sai sun ji tsoron tashi ba fa Allah bane wannan bayinsa ne kawai to ina Allah kuma amin wato malam Allah abun tsoro ne wanda malam ya karatun da ya karanta suratul fusilat wasu lokacin da fara kuka ba ana sallama saboda karfin na kalla yace ya halicci ƙasa a kwana biyu sannan alƙafi harawa siya ya sa duwatsu ya danne ta sannan wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha ya sa mata albarka duk inda ake samun abinci ko a noma ko a fitar da ma'adani a cikin kwana biyu ya tsara su kaf sun wasawa ila samai ba ala sama'i ba ka san istawa da akwai ala da istawa ila to istawa ila sama'i wato ya gama da wani sai kuma ya nufi halitta sun wahiya duhan amma da ya tashi mai ce kila lahawalil ardi ya dau'an auka ke sama da ƙasa ko ce ta tsayan da nake so ko kun ki ko kun so an mata wannan qalata ataina da'iyina ba a taina ɗa'i a ci ba larabci ne a taina ɗa'i mun zama masu hankali mun bi wanda duk ƙirin Allah ba mai hankali ba don ya fi ƙarfinsa a taina ɗa'i na don ɗa'i na sufa ce ta wakala mun yadda mun bi ka to sannan sai ya ce ƙadahunna saba a samawacin fi yau mai ne cin kwana biyu mai da su sambai bakwai wa'auha fi kulli sama'in amraha yau kowace sama ubani ga abin da yake so ta wani gurin da ya gama sai ce arrahmanu sai ce alal arshi sawa duk abin da ka sani ya fi karfinsa ya danna komai ba abin da yake siyo na bisa da ikonsa to ya hau kan komai an ce ba dan arrahmani amfani da ita ba dan halitta wanda suka san shi su samu sauki shi sai amfani da sunansa na rahmanu amma wannan karfin inda ba wannan sunan ya faɗa ba halittu da dama duk mutuwar da su duk kowa ya san an fi ƙarfinsa kowa hankalinsu ba zai kwanta amma tun da ya ce shi rahamani ne duk da wannan ƙarfin rahamaniyarsa za ta sa ba zai ba wanda zai ba wanda zai cutu ba za a sha wahala ba saman sab rahamatu sabaqar gadabo to shine sa'ad da halitta mu muka yi ubangiji ga irin yadda sifarsa take saraka wanda da yace zai ja da Allah subhanahu ta'ala to ko da wato ko me tankara jirgin kasa zai tare kan goshin jirgin nan ya fi shi hankali ya fi shi hankali sai ce kazzabu bi ayatina sun karyata da ayoyinmu ne kuwa ce fa akaznahum bi zunubihim sai ce fa akazahum Allah ya sake iltifati daga wato daga shidai wato takallu sai kuma kuma gaiba nan ma ya sake amfani da Allahu ne a mujizunsa na ilahu shine ubangijin kowa wanda ya isa i komai ba mai tambayarsa amma da zunubinsu na kama su halaka halaka ya halaka su wal jumlatu mufassira lima qablaha aw halun ita jumla tana fassara wadda ta rigaye ta dai wallahu shadidul iqabi Allah mai tsananin ukuba ne tahawilun ice tsoratarwa ne Allah kiyaye kullul lazina kafaru fada wanda suka kafirta min mushriki al-arabi wa yahudil madina daga mashakkan laraba da yahuda da suke cikin madina saboda mugwaye ne su yahudawa akwai karatu mutan maka su suke zuwa su nemo a shirya abinda za a yi wa annaba sai mu kure ce waje ku tambaye shi al'abarin wa'yansu matasa da suka shiga kogo kaga wajen a kure shi ne to Allah ya sauka da surutul kafi tambaye shi labarin wani mayaki da ya taho daga mahudar rana ya hada da mafadarta shi na ka sauka da kisar zulkarnai ne ya ku tambaye shi mai ruhi to ne wange ce kulin ruhu min amrin rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila su ne kuma suka sake fitan maka da su suke takama a je wurin yahuda ya za a yi sai ce gane za a yi ranna aka shirya aka ce to ce kun ga abin da za ku yi masa a kure shi ku ce masa ya kira muku wata ko watan ya rabe biyu ɗaya tafi ɓangaren dutsen kwaye ana ɗaya tafi abi kubais sannan ya kuma ce ya haɗe ya koma na na kadijira na hankalinta ya tashi ubangiji ga bawanka ne kai ka aiko shi kai ka aiko shi an zo da kalubale wanda ba taba irin sa doran kasa ba to masani ne haka masanin ya lalace sharrin sa ba karami bai ba karami ko iblis sai dai bi shi sai da kwata min jindi iblisa fartaka bihil halu hatta sara iblis min jindi sai dai shi dan ya zama soja shine komanda to sai su ya faɗa haka sabai hankalin sai tashi annabi ko ke so bai ba ya zo kawai ya yi sallah ce wata ce labbai ka wasu alaika rasulullah sauko ya sauko rabe ya rabe je ka wa aiko ana kai je ka abi gowai ya gama ce haɗe ka kowa ya haɗe ya kowa sai ba za a yadda ba watakila sihiri aka yi sai an tambayi laraba na da garirka ya kai rana ka sai karan jiya mun ga abin mamaki wata ga yanda ya gane suka ce ha za sihirin mustamir to shi ibn habib wanda shi ya kulla sharrin sai ce duk da haka ba zan kyale shi ba sai sai ka gaya min abin da yake raina ya dame ni sai sai yakka ce kuturwa makauniya tun da kafe ta kafu san tafe da kuwa duk abin da za ka yi kayi bai yi ba amma koma gida ka tare ta warki sai su abu jihar wani karin ya aka yi haka kuma yana zuwa gida je ta da yaren ta tana karma shahada ta warke ya dace su fi ce abu jihar yan kaba tsaka zan uban nan ta zage su tuni ya rabu da su haka shi da allah yawa ya masa gyaɗar dogo sama yaya ƙasa yaya kawai sai ya musulunta Allah ya taimake shi shi kenan amma haka masani yake a dinga kulle-kullen shari ya tsara yadda za a rusa abu ku je ku yi masa tambaya kaza ku yi masa kaza ku yi masa kaza ku yi masa kaza annabar sai ya gama da wahala sosai Allah ne ya taimake shi ya ba shi kariya dan shi ya aiko shi subhanahu wataala amin haƙura yasa da abin da ya taso koda za a yi wani abu sahabbai ruwan alaihim musamman sai na bakar da da ya ga wani zai ja wani abu sai ce ilzam garzo rike shi an kame shi innahu nabiyyu annabi ne Allah sa ba zai taba ba da shi ba ka bi shi ko لأنه لأنه عليه السلام لما أمرهم بالإسلام مرجعه من بدر domin annabi alaihi lokacin da ya umarce su da musulunci bayan ya da daga badar qalu la yaghrannaka annaka qalatta nafaran min quraishin a gamaran sai ya da daga badar hasan da aka gama yakin badar ya turo wasa zaid ibn harisa radiyallahu anhu da kuma wani mutum da shi sunan sai ya kwanta mu yace su zo madina su fada yaki yayin nasara an karkashe sanadi da quraish an kakkamo waɗansu an tungun wasu ma za a taho da su da ya suka zo suka faɗa a madina da inda suka yi suka faɗa su yahudu su ce ƙarya ake ba gaskiya ba ne ya isa ya halaka ya maganin waɗannan in ku haka ne ƙarƙashin ƙasa ya fi doron ƙasa alheri a gurinmu suna yawan suna ƙaryatawa kawai suka ji ana Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukuratan wa asira ayyubuna ta'ibuna hamiduna habiduna lirabbina hamiduna sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda wannan shine kirarin da sahabbai suke da suka da daga badar kuma ga mutanen maka manya manya a tunguma a daddaure to annan da suka ce to fa ba za su gale shi ba sai sun san yadda za su tuwani aka fara kulle-kullen shari a ce an jefi matarsa aisha radiyallahu anha a ce ya hauri matar ɗansa lokacin da wadina na zainab binta jihar to haka suke ta kulle-kulle to da ya dace musu to kun gana yi nasara akan wannan ko na kiran ko na gayyata ku zo ku musulunta sai suka ce la ya gora naka annaka katalta nafaran min quraishin a gamara kar kasewar da kaiwa jama'ar quraishawa ta ruɗe ka a gamaran ne wayan su kawai gida da wani bai san harkar yaki ba la ya'rifuna alqitala ba su san yaki ba law qataltana la arabta anna nahnu nasu damu za ka yaka da kasan mutane ne ƙarya ku suke har yau hago bai hudu matsoraci har yau kisa ko wani rigimar da ake ta gaza ai ba gaba da gaba ake ba sai da jefa musu ba amma a fito a gwada irka shi wala ba ce isa ba la yuqatilunakum jami'an illa fi qurin muhassanatin aw min wara'i judur sai dai dan jiho ya kuma ya goya amma ai fito a irka shi bai isa ba har yau fa gobe yanzu kawai abin da yake damun mutane imani ne da aka rasa shi sa har yahudi yake tsorata mutane ma ya isa ya tsorata wani kai za ka samu ne mutane Allah ce in aka zo lawan lawal a dubara tuni gudu za shi da aka ku zo din aka fara ana gama shi kenan fana zala sai faɗar ubangiji maɗaukin sarki ta sauka satugulabuna fi duniya bil qatl wal asr wa darbi jizya za a rinjaye ku a duniya ta hanyar kisa da riba cewa da kuma dora muku jizya wa qad waqa kullu zalika kuma dukkan wannan ya faru kuma lokacin da ya da daga daga ita badar din da aka yi wannan ta lokacin ya ta tuturawa guri guri guri guri guri aje ayi kaza aje a kirawo wane aje a kiran wane duk wanda suka yi timbe din nan suka damu annabi alaihi salamu a lokacin da a gama da su akwai wata asma amma ita ba bisti ne bane ainun ne da sadun ita ma mai zagin annabi shi suka je suka gama da ita a lokacin ibnu sallam shi ma aka je aka gama da shi kai ibnu al-asharafi aka gama da shi haka annabi sai dukkan wani wanda ya zama barazana sai da aka yi maganinsa sannan aka kuma zo aka bi su har zuwa fatahu makka aka kabbace ko'ina tabukan ma aka bi su duk aka yi abin da za a yi allah ya taimake shi alayhi salatu wasalam to za a rinjaye ku wa tuhsharuna ila jahannama sannan ko za a taso ku fil akhirati ila jahannama yazo a wutar jahannama fatadkhuluna ha kuma ku shige ta wa bisal mihad shin fada ta muna da ta zama wuta ce lahu min jahannama mihadun wa min fawqihim gawash zuba mutum akan garwashi wannan jahannama ce masa amin ce masa katifa ce masa bargo ce masa batashin kai ta rufe shi rubuk abin ya zama ta zama umu amin Allah ya kiyaye mu to da aka runja a badar din kaga do an karkashe su an ribace waɗansu wa'anda aka karkashe din su annaba da sai sa aka kama su do aka zuba su a rijiya su ake kira ashabul qalibi aka zuba su a rijiya yaje ce musu ni abinda Allah na yi min alƙawari ya tabbata yanzu kun ga abinda yake ga muku ko dukkan sam sai na umar Richard radiyallahu anhu ya rasulullahi duk matattu ne ce na rantsa da Allah wanda raina yake kudura sa baka fi su ji ba duk abin da na gama zai same su yi sun gani to nan ta ritsa da su dan haka muke fatan Allah karka bari ta ritsa da mu Allah karka bari ta ritsa tun muna shaida juna Allah ka samu komo gare ka mu gyara karkana lakum ayatun na gare ku aya ibratun shine izina alaji ala anna jami'al kufari sai gulabu cewa taron kafirai za a rinjaye su amma ayar fifi a taini cikin jama'u guda biyu firkatai ne iltakata da suka yi hada suka yi aran gama yau ma badirin ranar badar to jama'ar guda biyu ga su ga irin salon kowanne fi'atun jama'a muminatun muminai tuqatilu fi sabilillah suna yaki ne saboda ɗaukaka kalmar Allah wancan kuma wankura kafiratun to sai ihtibaki a wajen masu balaga ihtibak kaga tunda yace to tuqatilu fi sabilillahi to wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilil shaytani amma saboda ihtibaki sai cira wannan wannan ga salansu ga irin nau'in su wannan ma ga irin nau'in su fi sabila ay da'atuhu shine tafari wato bin Allah wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu shine nau'in tsira da manci Allah da sahabbansa wa kanu salasu mi'a wa salasata ashir rajulan wato su 300 ne da mutum da 313 su ne suka je wanda kan san mun yi lakta a kansu wani faɗi sunan kowa a cikinsu da sunan gidansu da duk inda ya fito wannan gabaki ɗayansu akwai su to wannan 313 amma fa banda annabi kenan alayhi salam ya zo ta sa inda shine su 314 ne kuma kowace kowanne akwai nau'in su akwai banu hashim annabi alayhi salam shine awwaluhu summa hamzatu bint ibn abdul muttalib summa ali ibn abi talib wannan sune yan gida da sannan abubakar da shi kuma nasu gida sina umar da nasu gida sina usman da nasu gidan kowane quraishi ne su sa'd ibn abi waqas sa'd rabani ibn auf duk kowane da alfari inda ya fito sannan su ko muhajiruna ay ansaru su ma kowane banu kaza banu abdul ahshal banu wane ne banu duk suka yi to wannan suka yi so sai malam yace arba'atun wati su'una min al-muhajirin mutum 94 a cikin 313 dun muhajirai ne masu hijira daga Makka zuwa Madina wal baquna min al-ansar sauran duk daga mutanen Madina ne gaba daya ma'ahum fursanu aw ma'ahum farasani su suna da dawaki biyu lil miqdad wa mirsad miqdad yana da doki mirsad ibn abi mirsad al-ganawi yana da doki al-muqdad ibn al-aswad yana da doki duk a taron ubadar din mutum biyu ne kawai suke da doki wa sab'una ba'iran suna da raƙumi guda 70 wa sittu adru'in suna da dur'i in an sa dugo akan zal din nan ba daidai ba kuskure abin nan hada yi ne sittu adru'in da kuma silke guda shida wasu mani ya siyo da kuma dawa ta kubba kan sakale guda takwas shi ke na abinda suke da shi dawaki biyu raƙumi saba'in silke ta shida takobi takwas waka tsaruhun rajala mafi yawansu duk a ƙasa suke tafiya ba abin hawa ko annaba alaisun da mutum hudu ya tarayya in aka je ya hau alaisun aka je guri kaza zai saukawa ne ya hau in aka je guri kaza zai saukawa ne ya hau sai ga hudun sun gama hawa sanin sake dawa kansa haka su kai wannan a cikin ramadan ubangiji ce ku je wa'annan da za a je a tara su mutanen wato ayarin ayarin mutan maka wa'inda suka tafi fatauci annabi ce a datse su don a karye tattalin arzikin quraish abu sufyan yana ji mu zai canja hanya sai bi ta kogin maliya annabi sai ya riga ya fito mutan muka san je abu jahal hadari ya dauko shi yace ai sai an zo an kone madina an bice tokarta sun yan soke raƙuma an dafa an soya an gasa sun ci an sha giya zabiyoyi sun yi kiɗa sun yi waka an yi rawa an nuna duniya an isa to su sun fito da wani su kuma nan ga su an riga an fito kuma wa'annan su kuma mayaka sun fito sai Allah ce da mayakan za ku yaki ba da ayari ba na fatauci da su za a yi karan gama su kuma su fito da niyyar yaki ba kuma dama a koma sai suka hakura to da aka yi wannan suka haƙura ba da shirin yaƙi ya ragu sai ɗan wannan kayan su kuma mutan maka sun fito da sai sun buce madina shi ke na nabar sun sai da aka yi nisa sai ya tsaya ranar talata sai ce ashiru alayya assalam kar ya tashi ya jawabi ya jawabi ce to alayya albarka sai sake ce ashiru alayya sai na umar ya tashi ya magana da jiran sai ce alayya albarka sai sake ce ashiru alayya sai sa'ad dan mu'az ya fahimta sai ce atanina ya rasulullah yace da man da ku nake saboda kun yi mun mubaya'a a maka in dawo madina za ku kare ni ina cikin garin madina kai da kuke kare ƴaƴanku da dukiyarku to yanzu an fito da garin madina wannan alƙawarin babu shi in kuka janye ba ku yi laifi ba sai sai sai ya sa'ad dan mu'az radiyallahu anhu yace amanna bika wasaddaka naka fi kulli ma ji ita bihi mun ba da gaskiya da kai mun gaskata ka da akan duk abin da ka zo da shi sai sai da zaka shiga cikin kogi sai mun bi ka duk abin da banu Isra'ila sai ga annabi Musa alaihi ba za mu ga maka ba yace mu dinnan suburun indal harbi sidqul indal liqa a wajen yaƙi muna da haƙuri wajen aron gama a yi gaba da gaba mun riga mun saba sai na annaba da tun da ya ji haka ya san balarabe ya bugi kirji ba gudu ba ja da ba sai ce mu tafi siru ala barakatin ran talata aka yi wannan laraba alhamis ya isa badar alaihissalam yana zuwa aka yi masa rumfa alaihissalam aka sashi sai na bakar ya zo ya zana kasan shi baya taɓa yadda ya rabu da annaba alaihissalam yana na rike da shi sai sadi dan mu ubada sai ce duk dattawa muna nan aka jera sabairun wallahi alaihim aka zo da salon da ba taba ganin irin sa ba dan da yakin alkarru wal farru ake mutun ya rinsa ido ya fada cikin abokan gaba ya sara ya sara ya fito a guje wannan ku sai annabi Allah sai jera suka annahum bunyanun marsus jeran masu ƙarfi sune afsahun farko wanda suke biye da su a ƙarfi su ne saho na biyu masu biye da su a ƙarfi su ne saho na haka yi sannan ya ce musu yaya za ku yi idan abokin gaba ya zo ya faɗi wadda ƙafa in tsakaninku da shi ya kai ƙafa kaza ya za ku yi sai shi marsad ya ce a wannan gabar in ya zama kamar taku goma zuwa sha biyar to kibiya za mu yi amfani da ita sai ce kayi daidai ce in aka ƙara matsawa kusa da haka fa ce mashi shi in aka zo dab da kai ce takobi ya ce to shine yaki sai da ya musu wannan alayhi salam ko sannan da ita shi sai ce da su ranar alaihim alƙafi karbi an ruhul amin أنها لن تموت نفس حتى تستكمل بلا أكسار رزقها اتقوا الله وأجملوا في الطلب kaga wani abin mamaki na annabi alaihi salam yaki za a yi amma kuma sai ya mutu bayanin kasuwa jibril ya ga mun wanda zai mutu sai ya gama kace arzikin sa ku ji tsoron Allah wajen neman kuɗi eh wajen neman kuɗi me yake so ya nuna mana rasul nan gurin neman kuɗin yana da tasiri domin neman kuɗi kwaɗayi ne idan yana ran mutane ba za su iya yakin ba suna ba da baya wanda duk yi mutu ɗan wuta ne na ma iblis abin da yake kenan da an zo za a yaki sai tana mutum dukiyarka za ta tozalta yanzu matarka ta auro ne don ka ya zama maraya shi kenan da ya tsorata an gama to sai ya musu magana akan wannan harkar tattalin arziki da cewa ba za ka mutu sai gama tattara arzikinka kar ma wani abu zo maka aka shi ne suka yi wannan kuma tare da cewa ya karbi shawara inda ya aje sojojin alayhi salatu wassalamu hababi ibn al-munziri radiyallahu anhu sai ya ce ya rasulullahi inda ka aje sojojin nan a wahayin min Allah amil harb wal makida wahayi ne daga Allah ko dabarar yaki sai annabi alaihi ce dabarar yaki ce sai ce to na bada shawara a tashi annabi sai ce na yadda don ya koya mana haka ake jagoranci kar mutum zama jabberi na karkashinsa su hango abu ya ce ba zai saurara ba ya zama mr i know all ni na san komai wanda ya ce canja ni to kuskure ne wannan sai ce ya yi da saboda masalaha yake so ta al'ummarsa ba so yake jefa su a hadari ba sai ce mu mai da ruwa bayan mu mu je mu datse dan ruwayen da muka gani a gefe duk mu cike su mu sa duwa sun sha suka zo ba ruwa ita kanta kishiro za ta taya mu yaki to hakan ku aka yi yadda aka tashi aka tsatsare aka mai da guri baya to shine aka zo yakin anan ne wani mutumin maka yace sai ya sha ruwa sai na hamza yace bai isa ba ya dace aka je saki sai na hamza cire masa kafa yace ko da jingin dai sai na je rufa shi biyu to daga nan ne suka fara su kuma ruwan kibiya harisa ɗan shekara goma sha takwas yana zuwa shi ne farkon shahidi suka bashi har ba masu kibiya a nan shi ne wannan mahaifiyarsa ta ciyar su lagaya mu ina ɗana yake in yana aljanna shi ke ba na aljanna in ta kuka sai ce aljanna ba ɗaya ba ce iri-iri ce a saba ibu nike alfirdaus al'ala nan ki ya tsere sa'a ya samu alfirdaus al'ala wadda ake kowa yake fatan samu shi an gama ya samu shi ne aka yi wannan yi wannan hudubar alaihissalam sannan ya ce to wanda duk ya fuskance su aka yi yaƙi da shi sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir to da kalar janna sai shiga aljanna to daga nan sai utuba da shaiba da rabi'a sai suka fito shi da annabi sai akhrij ilaina nuzara ana fito mana da kinunmu sai mutanen Madina kuwa zara takobi ya fito suka ce man anto suwaye ku suka wadu sun ce hawo da mai zami da ku ba kore shi muke su to nan ma annabi alisirai da jagoranci yake saboda mutuwa ce karara wannan kowanne kato ne wanda bai san islama ba wawa ne abinda yake so ya kare kafircin sa ko ne hutu takobi ga yawo jini na wuce to da annabi sai san mutuwa ce sai ce hamza fita Ali fita Ubaida fita ƴan gidan musu zan tura dama haka yake da sai in hadari zo da asara da mutuwa ƴan gidan sa yake sawa in samu izo sai janye su sai dai waɗansu amma ba shi ba yasa haka yake alaysa dan Allah saka masa da lafiya sai ce walwa ul muhajirin ma aliyin tutar muhajiruna tana tare da sai na Ali radiyallahu anhu waliwa'ul ansari ma'a sa'ad ibn ubadata su kuma liwa'ul ansari tutar mutan madina tana tare da sa'ad dan ubada wasu shada minhum arba'ata ashara mutum goma sha hudu ne suka shahada a wannan yakin sittatu minal muhajirina shida daga cikin masu hijira wa samaniyatu minal ansar takwas kuma daga ansaru a ansaru kuma sittatu minal khazraji shida daga khazraj wa sinani min al-aus biyu kuma daga aus ne to shine abin da ya faru a abadar kenan Allah saka musu da alheri sai wa ukhra kafiratun ɗaya kuma jama'ar kafira ce sai shewa ya kawo ihtibakin da ba a saba to qatil fi sabili shaytan suna yaki saboda daukaka hanyar shaytan tarawnahum yace kuna ganin su ayyuhal yahudu ya ku yahudawa لأن منهم من حضر الوقعة وقعة جانبا أكتس أكون دي kalli yakin daga nesa yanzu liman al-karra yana dubawa yayi zai nasara suna kallo ai tarawnal mushrikina kuna ganin mushrikai mislaihim shine kwatankwacin musulmi ne ninki uku yace ai mislai al-muslimina wato sun ninka musulmi amma ba ana nufin ninki biyu ba fa ninki uku to idan musulmi ɗari uku ne su kuma suka zama ɗari shida kaga ai sun ninka su so ɗaya amma misalihim ne saboda musulmi ɗari uku su kuma sai sun zama ɗari tara to shine in ka ɗauko uku uku nawa kenan uku biyu shida to ga kuma wata uku tara to shine tarawihun misalai adadin da ake kankan kan daban to kuma ga ninki biyu haka Allah ya sa suke gani bi ma'ana aksaru minhu iz kanu 950 muqatila su 950 ne din mayaka ra'isuhum utubatu bin rabi'a bin abdushams bin abdushamsin utuba dan rabi'a dan abdushams shine jagoran su gaba daya wa fihim mi'atu farasin suna da doki guda 100 suka taho da shi to shine aka kama wani yaro ai sabai suka kama shi wajen gangani ma kai yaya nawa ne yawan ƙuresha a ce ai sun kai dubu aka tafka masa bulala ba da gaskiya ba su so ɗari ba sai aka ji daɗi har yau ɗan adam haka yake tun da ya ce ba shi da yawa ta zuciya ta kwanta annaba dai na sallah sai da ya dare ya ce ya faɗa muku gaskiya da yake ba kwa san yawa kuka da ke shi ya bari ƙarya kuka yadda in ka karɓi gaskiya shi ne za ka yi shiri saboda ita in ka karɓi wancan ba za ka shirya wace a kare aka sai ce samari laƙumi nawa suke sokewa sai ce goma sai ce shi kenan dubu sun kai dubu ƙwarewa ke ka san daga jinsu a kasan kitika-kitika ne wani mutum ɗari laƙumi guda yake ci ka gani amin to shi ne aka yi wannan so aka kakkame su aka kuma ɗaɗɗaura waɗannan amma a shi ne ubangiji su wani wata'ala ce izuhi rabuka ilar mala'ikata an nema aku wasabbitun da zina amon Allah shi na tare ku kuje ku tabbatar da digadigansu a yaƙi shi ne wannan kabi bin malik radiyallahu anhu waƙin annabi alaihi salam wanda bai je tabuka ba ya makance yake ca da mai jagoransa da ina da ido sai na nuna maka inda na ga mala'ika na sauka abadan eh na sauka ka san iblis da ya tace wata shiga ya dauko sirke ya dauko kwalkwala ya saka sai idan yake gani ku dauko makamai yace inni jarul lakum na zo in ba ku gudunmawa ni barde ne daga wani gari ya zuga mutan maka yadda ya saba lamma tara alfi atani da aka yi haka ya ga jibril ya sako a cicciran doki malaikuna abun sa ya saka farmara da almakasa na kasa laƙi bai ce ni arama la tarawna ya riga kai su ya baro har ya hago ba kai ki sai ya gudu malaiku suka zo aka zo aka yi musu raga-raga aka kakkama na kama aka daure na daure aka tarwatsa su shine aka yi ya ce misalihim ra'ayi la'aini wato ganin idon mu'ayana wa kan nasarar lahul muminina Allah taimaki muminai wallahu yi ayyudu bi nasarihi man ya sha ubangiji yana karfafa wato da nasararsa wanda iso nasarahu ya taimake shi inda fi zalika la ibratan a cikin wannan akwai izina li ulil absari ga masu basira wanda suke da izina da kuma lura da abin da yake faruwa saboda ido yana da haske yana iya ganin abu ya iya karanta rubutu ya san baki ya san ja ya san fari to haka hankali shi ma yake wanda Allah ya bawa to shi ma abinda idan fili baya gani da hankalin yana kallo kaza kaza zai iya faruwa kaza shine in kaza ya faru zai gane ga dalilin sa to wannan yace shine abinda ake sa ita badar ake kiranta yawmul furqan ta bayyana bambanci tsakanin ƙarya da gaskiya kuma aka canja wato ma'aunin yaƙi a tsarin yaƙi a duniya kafin badar wanda ifi makami ifi yawan soja shi ke nasara amma badar sai ta zo da akasi wanda ba su da makami mafi yawan wanda suka je badar ko takalma ba su da shi ko takalma ba don da annabar su ya kalle su sai ce allahumma innahum hufat dukkaninsu ba su da takalma fahimilhu Allah kai musu abin hawa innahum urat ba su da sutura ba wanda yake da gwado wanda ya laga da kuma kwarjalle da ya daura ba kowane ne yake da wannan ba kowane yana da ɗaya ba shi da ɗaya ga ba abin hawa ba takalma ba su ba sai ce na hojiya ba su da abinci ubangiji a ɗi'inhu ka ciyar da su sai ce ina hazihi ƙorashin karkar jirgi ƙaddiha wa ƙadidiha ga ƙorashawa sun fito ƙwansu da farkwata yuriduna liɗufi unuwar Allah na so su buce hasken Allah fannin ne ya musa addu'a addu'ar sai dai bari in shiru amin alaihissalatu shi ne ake wannan yakin to sai ga shi marasa yawa marasa makami marasa goyon baya a duk kasashen da suke nahiyar su suke nasara amma me ya jawo saboda su suna rike da Allah duk inda za a yi yaki idan sako ya zama daya to sai wanda ya fi wani karfi ko makami amma idan za a yi yaki ɗaya ɓangaren Allah yake bi ɗayan baya bin Allah to wannan komin ƙarancin su su za su yi nasara kisa da aka je kadisiya sai na umar radiyallahu anhu ya matsawa sadu dan dan habibu qas radiyallahu anhu yace kai iya kokarinka ka tabbatar sojojinka ba ta saba wa Allah domin wannan yakin da muke kona mutum musulmi ɗaya na kara da mutum goma sha biyu ne na fadisa sun fi mu yawa sun fi mu karfi garke-garke suke da su na giwaye in muka yi daidai da su gurin sabo to galaba tana gurin wanda ya fi yawa ya fi karfi amma in muka fi su da'a to mu za mu yi nasara tako da suka ba allah su suka mukushe su suka lalata garken giwa suka tarwatsa su suka kuma haura na harin furat ba wanda kofutan dokinsa in nitse duk girman ruwan nan hasbunallahu wa ni'mal wakil kadai kowanne ya faɗa ba ina nufin kadai wato ta kaskanta ta bane ya kalma ɗaya kawai suka faɗa kowanne taka suka haura sallar la'asar a cikin fada ake sadu dan abi wa qasir radiyallahu yana cewa kamtar kumin jannatin wa uyuni wa zuru'in wa maqamin kari wa na'amatin kanu fi hafakihin kazalika wa awrasana haqawan akharin to shi ne ake kyanta yawon furqani wanda ta bambanta tsakanin karya da gaskiya ta canja salon da aka sani na yaki a duniya har ilamar kiyamata kuma haka ake duk inda aka yi haran gama wanda suka fi bin Allah su suke nasara to a ƙarshe abinda nake gaya mana mu musulmi a ƙasar nan muna cikin haɗari ba mu kaɗai ba ne a ƙasa ƙasashen duniya suna taimar da zagon ƙasa da kasar a hada ake da musulmi da wanda ba musulmi ba kansu daya kansu a hade ko lokacin da aka yakin ba sasan Najeriya a hada ake kasar kurin akewa kowa so yake ta ci gaba a tsamo ta amma yanzu kasashe sun cuso hanci sun zuga mutane sun shigo da gaba da kiyayya ana ta hada hade mu ko musulmi yanzu abinda ake ta mana shine ana ta jeho fasadi cikin mu daga ran da wannan fasadin ya riga ya huda mutu duk ran da aka taga mu karya mu za a yi ba babban makamin da za a karya mu irin wannan amma mutane suna tsammanin wai yanci ake da shi idan abin izo wanda yake tsammani yana da yancin yanci ma ba za a bar shi ko da rai ba zikir za a bar shi ba daidai muke tafiya ba akan wannan tunanin namu a yanzu na cewa muna da yanci bai ta saba wa Allah ƴan mata ce abinda suka ga dama samari sai abinda suka ga dama ya mata su dinga tallan karuwanci a cikin abubuwa kamar yadda yake ta faruwa yanzu ana ji ana gani an basu wadakala tana ta shiga abubuwa suna ta shiga kuma ga bala'in da ake ciki a kasar kuma ake tsammanin Allah suke na sai zama ba Allah bai kyale mu da talaka da masu mulkin kowa sai ya komo kan siddi inda Allah ne shi ba zai fasa ba ko baya bukatar mu in ba mu yi shi ba kawai sai wahalar da sai ya samu cikin wahala ba abin da ya damu Allah mu tsaya mu bi shi mu gyara shi ne masu mulki su tsaya su duba Allah talakawa mu duba Allah kowa ya duba inda ya kamata ya gyara wannan fasadin da yake ta faruwa a cikin garurrukan mu na aikata alfashan nan da ya hada ta da abin da ubangiji yake jan hankalin wa innal ladzina yuhibuna an tashi alfahishatu fil ladzina amanu a dinga yada alfasha cikin mutane lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah ya kamata a yi hankali a irin wannan mai ta roƙon ubangiji subhanahu ta'ala ya shirye mu ya sa mu kanta warke madaidaici to wannan shine abin da nake so na ja hankalinmu a kai amma fa mai hattara wanda suke da mulki su sani mulki na Allah ne shi ya ba su akwai kuma ran da zai tambaye su wallahi wanda duk yi mulki sai ya hau siraɗi kamar yadda nake dinnan wallahi haka zai tsaye da shi ya zuba abin diddai in bai masa yadda yake so ba sai ya tafi shekara saba'in yana juyin guduma kafin ya tadda da ɓan jahannama talaka in bai ba Allah ba zai zama ɗan wutar duniya zama ɗan wutar lahira a banza a wufi mai aka yi aka yi zina ya wuta za ta lalace zama banda barbara ba abin da ya dame su me wannan ai ba daidai muke tafiya ba ya'ya an basu duk sun lalace ya kamata ya kokari a gyara wayan abubuwan da suke ta faruwa a haka kuma addu'a da muka ce ai a ci gaba da yi wacce hazuna lahu ne malauki da an gama ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina akanta ake ita ma so muke ai sauri a gama ta sannan a shiga wani zango na biyu an gama a shiga zango na uku saboda yanayin da ake ciki Allah ya tadarukinmu da afuwa ya kalle mu kallo na lutufi sai ya warware mana duk matsalolin da muke ciki amma mu matsa da addu'a akan Allah ya shirye mu ya gyara zukatanmu ya dawo da kan mu kan tafarkin Annabi alaihi salam wanda ke shine as-siratul mustaqim wannan shine abin da muke bukata Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu a sadawaki za a tambaya bugun fari da baki haka dugo-dugo a jikinsa
kamala abin da muke muke tambaya shine ga matsayin da dukiya take da shi ko yawan yaya ba za ta yi mutum maganin cuta ba komai kankanta ta komai yawanta to arga tumala ga kuma mu kuma irin halin da muka mai da dukiya mun mai da ita wato kamar tafi addinin mu ma ta kai ana kashe-kashe ana sirrice-sirrice don a tara dukiya ga kuma yadda dukiya take zama idan bayan mutum ya mutu idan ba ta da wani amfani a gurinsa to an gaba tumala a wannan wani darasi za mu ɗauka an gaba tumala akwai su kiyayyar yahudawa da musulunci da musulmi daman asali ta samu ita ce hanyar take gudana assalamu alaikum allah ya ƙara maka albarka allah ya taimake ka saboda manzon allah
assalamu alaikum rahmatullahi wannan ina ga kamar alhamdulillah an dan yi gaggawa wannan duka faɗa a darasin da zamu yi shine Allah ya yi mana bayanin abin da ya toshe mana basira akan lahira shi da ce zuyina linnas hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanadir al muqaddarati min az-zahabi wal fiddati والخيل المستومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب شي ذا أتاشي سيني زي باك أنسر وانا إن أنقما kuma sai ya gaya maka kul a'una bi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim in ya lissafa sai ce maka as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar sune ashabus suluk yanda suluki in kana so ka dace Allah dole sai ka dauki wannan matakan biyar ai qur'ani ne magaci da abin da yake zai fito maka da cuta fito maka da magani zai zo da su dan dan abin nan nake ga in aka zo za a zo zai warware mana in dai da shi a tsakanin mu zamu shaurare shi sai ya sake busa mana rai in dai qur'ani ne ya amman kana mai yi ta ne fa hayna wajen annalahu nuran yushibihi fi nas eh amma ke yahuda da nasara ma ai haka take da tsaddi ya ce ko ba za ta bushe ba lantar da an kare yahudu walan nasara ta tattabi a millatahu hayya kan muske shi sa qur'ani yake ta magana akan sa ai daga bakara hannasi saboda zamu rayu da su ila mul qiyamati za a ba mu magani a tanusar da mu kan kasu cuce mu dan muka sake muka rabu da qur'ani sai su cuce mu yanzu me muke suka irin al'ada da al'adunmu sukansu muke ai yahudanci ne ci mu da yaƙi yahudu tsarinsu damar su raba kowace ruma da al'adata sai a ɗauka wanda ya rubu da al'ada shine waye shi ne ribatacce a yaƙi yana kallon mutane dabbobi shi kuma da baibayi ne ƙarewa hatta kama ake wani al'ada ce wannan al'ada ita ce garkuwarka yaƙi ba zai zo ci ka ba amma ka cire ta da abin da yahudu ya jeho sai ya shige ku yanzu da haka ake ce duk abubuwan mutum mata sun lalace samari sun lalace abubuwa sun tafi sai ma sha a aje gurin biki ka tabbatar kamar ba wanda Allah ya ko annabi alaihi salam da uwar amarya da uban amarya da uwar ango da uwar amarya da kakanninsu duk a haɗe guri ɗaya da samarin gari da 'yan mata da matan aure a gwamutse a yi ta abubuwa har ma 'ya'yan musulmi su dinga ɗaukan kaya na wa'yansu ƙabilu da suke ya tsirara tsirara a ranar aure su za su sassaka su ɗauko su wuri su wani duk safa a jikinsu wai sun rubuta za su al'ada sun ɗauki ta wani haka yahudi yake shi sa muhammad kudu ya rubuta littafi ma'arakatuna ma'al yahudi shine at-taqalid al'ada akwai kyawawa wanda ake bin su yanzu a ce amarya za a yi biki an ce za a sa ta lalle rana kaza an sa ta lallan wance ta ce ta daukun shi an kai amarya ta kwana a gidanta da kawayenta gobe kuma kunshin wance ce ta dauka jibo wance ce ta dauka wance ce mawankiya me yake nunawa zumunci da ganin girma wa'annan duk da suka yi wannan har ta kare hajji kokinta suna ganin girman wa'annan a kotar rawa da suka taka a wani lokaci da abin da har abada ba za ta sake maimaita irinsa ba bayan an yi wannan amaryar sai dangin mijin sun je bangaren mahaifanta su ce mun zo mu karba amarya sannan danginta su kuma su ɗauko wacce tafi kowa muhimmanci ko kusanci da girma a ce ita ce za ta tafi da ita su kuma su karɓa sannan can kuma an tana da dangin ango suna zaune a kawo amarya su karɓe ta idan suka karɓe ta aka zo aka zauna za a gaggaisa a komai sai kuma an duba wa'yansu dattawa a makota mazan da matan sai a ce to wane an mata uba da shi matarsa wance an mata uwa da ita su kuma za su rike wannan to haka ake yi za su dinga kula da ita za su dinga kwabatta za su dora ta akan daidai ita kuma ta san iyayenta ne ko ƴaƴansu ne ƴaƴanta ne suka je gidan kakanni ba za su fara tambayar su yastu uwar ƴaƴan ba sai sun tambaye su wayancan iyayen rana da aka yi mata aka ce su kula da ita sai sun ji lafiyar san da tambayi lafiyar yasu ka cire wannan al'ada baka cuci mutane ba haka ake to sau da aka muna ta ganin kamar ce muka ba daidai ba wanda aka ci wata uba da shi ba abin da ba zai ba ba ma manta kakan malam amadu akwai wanda aka yi mata uba da shi ba wai abinci ba wallahi in ta haihu sabulin saloma buhun rigiza uku yake mata karewa buhun rigiza uku zai banda sauran abinci da sauransu akwai wadda aka zo daga nan aka tafi har sokoto aka ce ana neman aurenta da suka je sai uban yar yace daga ina kuke sai daga Kano kun san wane sai dan yace ni dan sa ne to me ka kana ku koma shi zai ba ku ita sai rubuta takarda bai taba ganin malam din ba ya ce ba da ita a nan aka zo aka ɗaura auren aka yi biki aka kai saboda gata ta ce sai da ta shekara tara ba ta ma tunanin za ta tafi sakwata ba saboda abin da ya ke mata ka kashe wannan al'ada ka ce al'umma tana da hankali amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aka da alkhairi Allah ya kai mu rana ita yau Allah salati goma goma ga annabi Muhammad